ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna 25 ga watan biyar shine watan da kula hijira fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina shekara 1447 wannan masallaci a tarin albarka masu yi kuma sun أشيء جبادة قرأته الكتاب التجريد الصحيح لحديث الجامع الصحيح وأن للتالي ذلك تشم الإمام مسلم الشيخ أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي شيء اختصار للتالي الصحيح الجامع صحيح البخاري يتترو حديثي باتارة ما يميتاوا با نوانشان للتالي مكتبرها malamin da ya wannan aiki ya rasu da tana da shekara 800 da gomiya tara Allah cikin shekara Allah ya sanya albarka a cikin duk abin da zamu karanta muna a kitabul hiba kitabul hiba shine kitabu na 51 a wannan littafi mai albarka sannan zamu ci gaba da karatu a hadisi mai lamba ta 1148 yana ƙarƙashin tarjama wadda imam al-bukhari a asalin littafin ne ita ce tarjama ta babu qabulul hadiyya min al-mushrikina babu qabulul hadiyya min al-mushrikina baban da zai bayyana mana hukuncin karɓar kyauta daga waɗanda ba musulmi ba wanda yake ba musulmi bai yi maka kyauta kirista ko bayahudi ko mushriki to menene hukuncin musulmi ya amshi kyauta daga wajen wanda ba musulmi ba an abdurrahman bin abi bakr radiyallahu ta'ala anhuma qala kunna ma'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam 30 wa 100 fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam hal ma ahad minkum ta'am fa idha ma'a rajulun sa'un min ta'amin aw na'aw fa ujina thumma ja'a rajulun mushrik مشعان طويل بغنم مسوقها فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيعا أو عطية بيعا أم عطية أو قال أم هبة قال لا بل بيع فاشترى منه شاة فصنعت وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسواد البطن أن يشوى ويم الله ما في الثلاثين والمئة إلا قد هز النبي صلى الله عليه وسلم هز min sawadi batniha in kana sha'iran aqaha iya wa in kana qa'iban khaba ala wa ja'ala minha qas'atayn fa akalu ajma'una wa shabi'na fa fadalat alqas'atan fa amannahu ala alba'ir aw kama qala wannan hadisi daga Abdurrahman bin Abi Bakar Allah ƙara yarda a gare shi wannan Abdurrahman shaqiqi ne na Aisha radiyallahu ta'ala anha iya daga ni'imar da Allah ya mafami din gidan sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu gashi sahabi baban shi sahabi haka kuma ya ɗaya iya sahabbai gashi siddiqi da ya shi ita ma siddiqa kaga wannan ni'ima ce ta Allah ala rabbi anzurni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi dhurri kaga wannan to Allah ya karba Allah gyara mana zuriyar mu inganta mana Allah kuma ya haɗa mu ga baki daya cikin aljanna da mu da zuriyar mu ya rabbal alamin qala ya kunna ma nabi sallallahu alaihi wasallam 30 wa 100 mun kasance muna tara maki sarasara mu 130 daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu wannan yana nuna man irin yanda sahabbai suke tururin bin manzo Allah sallallahu da wahala ma aiki ya fita bulaguro sai kaga ya fita tare da waɗannan faƙala nabi sallallahu hal ma ahadin minkum ta'amu wai a tare da ɗayan ku akwai abinci faida rabi faida ma rajulun sa'un yaf'al sai gashi wani mutum yana da sa'i ɗaya na abinci a wani hau ko kuma abin da yake dai makamancin sa'i ɗaya na abinci a su 130 irin wannan yana lallashin masu imani don rayuwar duniya ta maka tsada hakan kar ya dame ka wanda Allah ya jarrabawa na Allah shi yasa su kanu yafrahuna bil bala'i suna farin ciki da jarrabawa kamar yadda mun ke farin ciki da samun alkhairi to su kuma suna farin ciki ma da jarrabawa saboda yadda suke da ilimin sanin Allah yakan jarraba nashi fa qala nabi sallallahu sai ma yake ce har ma adin minkum ta'am fa idza ma arju sa'u min ta'ami aw nahu sai gashi tare da wani daga cikin sahabbai yana dauke da sa'i na abinci ko makamacin wani fa ujina sai aka jami wannan alkama sani sun maja a rajul mushriku sai wani wanda yake mushriki ya zo kaga nan ba bai bude ba ba ta saba mushriku mushriki mushawanun wanda yake yana da hargitsatsen gashi dunkulallen gashi tsawilu dogo bi ganamin ya sufa ya zo da wasu awakai yana kore da su ma'ana gashin shi ya yi mutu alamun wanda yake makiyayi a daji faƙanar da bisa sosai ma ke ce bai an an abiya na saidawa ne ko kyauta ce an ƙala ab hibatar ko kuma hadiyya ce kaka kyauta ce kakawa wanda musa mazara sassara yana karɓar kyauta amma ba ya karɓar sadaka sarasa ƙala da wannan mashirki ya ce a kagaran a nan mahallin shahidi ne a tsiya am hibatar kyauta ce ko kuma baiwa ce kai kaga inda kyauta ce ma ki sai karba in tsaida ce kuma ya saya da yace kyauta ko tsaida ya nuna kenan halacci karbar kyauta ta wanda ba musulmi ba in yayi maka wannan ba komai bane da wanda ba musulmi inda ake shan taba ba ya maka kyauta ta wani abin da yake da alaka da addini shi wanda saban Allah ne kamar abincin kirsimeti ko na banatan ko wani abinci wanda yake na kafirci wanda yake da alaƙa da wani tsari ko wani saɓan Allah to kaga nan in ka ci kamar kayan musharaka ne da shi cikin wancan saɓan Allah ne to nan gurin ba a ta'awun alal ismi wal udwan ka ci abin a hileki Allah ya hana mu ta'awun alal ismi wal udwan in har ka yarda wancan abincin ne abincin ne na saɓan Allah to kaga an hana mu kuma taimakekeniya akan saɓan Allah saboda amsarka zai ƙara mushi fawa da kuma yin kaza طويل يسوق فقال النبي صلى الله عليه وسلم بين أماطية أو قال أم هبة قال لا بل بيع يتي نسير واجه فاشترى منه شاء سيما كي سيوتا أخويا كوتنكيا wannan ya nuna cinikayya mu'amala tsakanin musulmi da kafiri ba wai yanzu bane za a koya ba tun da musulunci ya zo haka ya tarar da waɗanda a ƙwaryar madina da madina ta zama daular musulunci ba ma makka ba da makka an zamna a gidan da gashi gidan musulunci ne amma ƙasa ce ta kafirci gwamnatin da take jagoranta ta ba musulma ba ce kuma ga manzana sassarar cikin da haka kuma aka zauna ba a ta da hankali ba babu wani abin da alamtar ilan dina ilan kufu aidiyakum wa aqimus salata wa atuz zakat haka kawai musulmi suke babu wani ba su takali kowa ba ana tsangwaman su izaya kala kala kisa ta'addanci faɗin bakan magana amma haka aka samu saboda daular ba ta musulmi ba ce a lokacin da aka dawo madina a ƙwaryen madina akwai ƙabila uku ta yahudawa ƙabila ta yahudu banu ƙainuka banu ƙuraira banu nadir duk waɗannan ƙabilu guda uku a cikin ƙwaryen madina suke duk ƙabilu ne kuma na yahudu aka zauna aka yi yarjejeniya ake cinikayya sai da saidawa kai aka ma kulla yarjejeniyar in an zo za a yaƙi musulmi to tun da zaman ƙasa ɗaya ta gama za su kama in za a yaƙi su su ma ba a bari fashkara minu sha sai aka sai dabba a wajen shi amma ga musulmi yana sai da ga kafiri yana sai da daraja abin ɗaya to wannan baya halitta ka zo ka saya wajen wanda yake kafiri da ka ƙara maki shi maki ba a haɓaka shi Allah kuma sai ba amma ga shi musulmi yana sai da sai ka zo bin wanda ba musulmi ba ka saya wajen shi kaga ka karfafe shi wasu ne at sai aka kimtsa wannan sha'irkin wa amara nabi sallallahu alaihi wasallam bakari sai ma je umarni da anta ta ciki baki duk wanda yake na ciki kaga ka ci anta ke an yi shuwa a gasa ta wai Allah ce na rantse da Allah ma fi salasina wal mi'a bai zama to ba cikin mutum 130 din nan illa kad hazza nabi sallallahu hazza face da ma ke tuzgo mushi tuzgowa min sawadil fadl daga wannan alfa kaga ana yanka sai aka yi gauga aka samar da abin da shafshaf tun da mutane suna cikin yunwa salansa sai ce a gaso wannan hanta sai aka gasa da hannun shi mai albarka ka ɗauki misali hanta duka duka hanta nawa take a dabba to ba kai ba kan dabbai sai ta hanta ce kawai ke tuzgowa a ba wancan a tuzgo a ba wancan da hannun shi mai albarka wannan yake nuna hidima ga baki ba kaskanci ba daga abubuwan da ba a ganin su kaskanci yin hidima hidima ga wanda yake bako wannan ɗaukaka ne duk darajarsa kaga kana tsaya kana ma bako hidima da kanka shi yasa zaka ga malamai na gari suna irin wannan lokacin da irin su Ahmad Shakir suka yi tahiya da wasu daga malamai da suka ce sun ji aikin haji suna jin labarin Sheikh Abdulrahman Al-Muallim suka je musu yana ta kokarin hidima sai abai ba su wani wannan wai shi ne muallimin din wanda rubuce rubucen shi gama duniya ashe shi ne yake ta mana hidiman nan yi ma hidima ba ko daukaka ne ko da sarki ne kai ko da mai mulki ne kama bakonka hidima ɗaukaka ne yin hidima ga malami ɗaukaka ne in an gaggana ma malami hidima ba za a ce shaida amma yadda za ga kashin huɗa ma alaji wannan kai ka kanta kaga za a ce ka amma waɗannan da yin hidima hidima ga uwaye kaga ma'aikan ka ma ɗaukaka ne duk darajar ka ga kana ma bakonka hidima ɗaukaka ne duk darajar ka ga kana ma bakonka hidima ɗaukaka ne duk darajar ka ga kana ma malamin ka hidima ɗaukaka ne illa kad hazza annabi sallallahu hazza face ma kiya tuzgo mai tuzgo min sawadi batsani in kana sha'ida na atahu iya wanda yake nan sai a meka ne wayan kana qa'iban in ma ya tahi wani guri khaba ala husiya a ce mishi ya ce amshi a ce mishi ka gani wani ya nuna abin rabo ne kuna tare cikin jama'a sai aka raba kenan ba a ce wata wanda bai nan shi kenan shi an yi banda shi a shi ma sai a raba su ibada tun da cikin tawagaye wani uzuri ne musa da shi bayan kana ghaiban sab'ala faj'ala minha qas'atayn sai aka sanya akushi biyu habaki guda biyu fa akalu ajmaruna gabaki ɗayan sai da suka ci wa shabi'ina duk muka koshi fa fadalatul qas'atan shi kwanan biyu da aka yi sai zama guda ma bai kare ba fahamanna alal ba'i fahamanna wa alal ba'i saboda babban abin ne muka dauke shi kan raƙumi auka makala wannan ya nuna mana mu'jiza ta manzo Allah sosai yanda ta bayyana a wannan gurin ta fuskoki fuska ta farko kaga dabba ce ko haɗe ta kai wani bangare ne ma daga bangare din na dabba hanta ce amma wajen mutum ɗari da wani abu suka ci bata zama ta ƙare fuska ta biyu shi kwanan ma sai kan ba mai girma ta yadda ya zama to kwano biyu kuma har ma a saman rakumi aka caccaba aka dora aka kai ma wanda suke gida aka kai ma ɗan gida ka gani to yadda annabi sassa yake tuzgowa babu wanda bai samu wannan ba ya zama to ya koshi sallallahu alaihi wasallam wannan ya nuna mana ya halitta karfar kyauta ta mushriki shi yasa abu yi amai mai tashi babu shara'ul bai'i ma al mushriki ya halitta aiki da kai da kuma halin harbi a tsima babu man akala hatta shari'a in kana jin yunwa shi inda aka hana koshi ya zama tattar ɗabi'a ga kullum taki ce amma dan jehi jehi abinda ba a saba ba aka gamu wannan ba al'ihi ba ne ba ka kimtsa ka ci hani an mari kenan wannan karafi jehi jehi amma ce kullum ka take to wannan ba daidai ba ne amma wani lokaci da an take ciki kamar idi kamar an yi katari ta samu wannan duka kenan ba ya zama tawali babu hadiya lil mushrikina wannan babe zai bayyana mana hukuncin kyauta wadda take aukuwa ga mushrikai yanzu can gurin mushriki ya ma kyauta ka karba mafarki siyama annabi sallallahu kyauta ya amsa ka gani shugaban aila ya ma annabi sallallahu kyauta ya amsa najashi ya aiko sakuwan kama manzara sassan to kaga makin sarsaran yaka amsa hadiya ta waɗanda ya halitta amsa kyautanni nasu to he kuma nan yin kyauta gare su ana asma bint abi bakr radiyallahu ta'ala anha qalat qadimat alayya ummi wa hiya mushrika fi ali rasulullah sallallahu alaihi wasallam fastaftaytu rasulullah sallallahu alaihi wasallam qult inna ummi qadimat wa hiya raqiba afa asl ummi qala na'am sili ummaki daga asma bint abubakar Allah ƙara yarda a gare ta wancan hadisi na farko daga abdurrahman bin abubakar shaqiqin aisha wannan kuma daga asma shaqiqiya ta abdullahi alat tace qarimat alayya ummi mahiyata ta kamo mun ziyara daga can kauye wahiya mushrika halin da tazo tana ba a musulma ba fi ahli rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a zamanin ma'aiki yana rayu fastaftaitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai na nemi fatawar maki wannan ya nuna akwai zumunci tsakankanin dan uwanka wanda yake ba musulmi ba kamar wani lokaci muka dauka yan uwa wanda in kana da dangi ba musulmi ba sai mutum ya dauka kamar babu zumunta tsakanin ya halitta ko da ɗan uwanka ba musulmi ba ne ba ne zumunci tsakanin kyauta inda bai ka musu ziyara sun kama ziyara wannan duka ya halitta fasabtar da rasulullah sassara na neman fatawar ma'aiki wannan kuma yana nuna mana ba a san gaba gadi ya yi wallazi na amonu da ta kaddimu bai ne da yallahi wa rasuli kaga asuma yi ta tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna ummi qadimat ma'iyata ta gaba ta gabato wahiya raqiba tana kwadayi ko kuma wahiya raqiba halin tana kwadayin in mata alkhairi ko ragibatun halin tana kin musulunci ma'ana tana ba a musulma ba a fa'asul ummi zan iya sadar ma ma'ayyata ala na'am sili ummaki yace kwarin sadar ma ma'ayyaki sili ummaki sadar ma ma'ayyaki kaga kenan ragiba tana kudin alheri na tana son in taimaka mata wannan ana zancen ma'ayyata wadda take ba musulma ba min babu aula wadda take musulma irin alheri kana aure da mace abinda za ta ma ma'aihiyarta ko ta ma wasu nata bai kai ba abinda sai ana nukutu ana koye-koye akwai da he an sata sai an ɗauka ta ba ma'aihiyarta masu yi sai dai ta ɗauka to ya kake so wal'alla ma'aihiyarta mijinta ya rasu wal'alla ta tsuwa wal'alla ta ya kare kawai he ku zo ku ci daɗi ita can tana cin wahala shi ta samu nutsuwar ima biye da ba kakami ba so da yawa attajirai ba su gane wani sirginka an harba shi can gidan haya can ya yi can can ya yi can kuma kai kana da gidaje da yawa akallan kallashe in ka samu mai ai ya san kamu shi wani shi yasa za ka ga da yawa iya daga abin da yake shasawa ka ga mutum bai da goyon baya wajen sirkai sai su barka kai ta shan wahalar in ba su wallahi in ba su samu alkhairin ka haka wani ba Allah wani aboki ne ake tashin mu'amala mata aje a zo aje a zo ana ta sirkin yana ta wannan din shi yana cin zarafin shi caki aika zaka da ya gane ya dinga dinka mai kamfanin luka yana shi kenan wallahi sai abin in ta zo sai mata fada ka gani ba mamaki wani Allah Allah ya jarabce ka da santa kuma ga wancan bangaren in ka zo baka da goyon baya kaga dole akwai matsala kuma ko ba komai baka da nutsuwa diye da ake in baka da nutsuwa wajen iyalinka baka iya komai to amma inda goyen bayan can ana kama ma sai kaga ta zama ta gari ta san in ta je gida ma ba ta goyen baya sai duk abin da kace mata sai ta bi amma a bar sirkai suna cin wahala kai kuma kana bin wannan ba daidai ba wannan ba daidai ba kuskure ne irin wannan abin da yawa kuma attajirai suna wannan abin ba daidai ba ne ba ya zaman to kenan dan alkhairi da za a shi yasa zaka ga a dabi'a da aka taso a munasabat ana irin wannan azumi ya zo sarki a samu aika wani sallalle ya ce ba zato ba tsammani bayan da ya yi da katar rahu ka gani amma kamar da hede a ɗauki cinya a kai layyata kunyan ce zafi ya ka saya da sai a kai shi to duk irin waɗannan ababe ke yana da kyau in kuma da halin ɗan bahon shinkawar a ɗauke mai shi ya je ya nemo na ɗan cefana shi kenan ya je ya yi abin da ya yi saboda in babu ginuwa ba nutsuwa in ba su da lahiya tana zarangacin in ana kaza tana zarangata wacce aka yi akwai waɗanda za ka ga ita kuma batta da kirki ko mijin ya bada a bada batta bada wata ita kuma ita ce ba za ita batta san alherin gare su ba laihi ba ne ba don ma'aikinka ko ma'aikiya ko abin da ya zo gidanka ka mushi alkhairi kan ma ka bari ya tardo ka gida akwai yadda kullum ya ana gane baban shi kullum yana sallama zuwa shi kudin cifari sai ka ce mai bara ko mai kullum baban shi ne sai ya lallabo wa zuwan yana son wani abu sai ya tardo shi ya zama ma'ayyanka yana da zikar da kawai yana bukata abu kai za ka je ka tarda shi ka kai mishi kafin ma bukata an da hali ka kai in ba haka ba kana zirganiya ba ya dinga nemo ka ba kullum yana bibiyar ka kamar zai roƙa in ya zo kana ɓatar in diyanka sun tashi an gani in ya tun karo matanka suna abin da suna ga ya zo zai janye in ma ba ba ka ba in ma ba ba shi ba suna ganin wannan kuma yi ka kullum tana kai kawo tana zauwa ka ba ta wani abu in za a je wajen sabga sai ta zo tana ma guga tsana tana dan abin nan tana neman ka ba ta kamar mai bara a wajen ka wannan duka kuskure ne kuma yana jayowa rashin albarka a rayuwa bukhari ya maimaita wani a kitabul jihad babu ismu man ghadara man ahada thumma qadara adam ya maimaita shi babu salatul walidil mushrik sadar ma ma'ayi mushriki ko da ba mushriki wala ka mushriki la yanhaqu nar alladhina lam yuqatilukum fi din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna allaha yuhibbul muqsitina Allah bai hana bakan wannan yin alkhairi ko da babanka ɓangaren kyautatawa ko da ma'aihi ba musulmi ba ne tilasta kyautata mai a magana a aiki a mu'amala ko da ba musulmi ba ne ba ana abdullahi bin umar radiyallahu anhu ma tunda akwai yadda zaka ga in ma'aihin shi yana aikata wani abu mara kyau gaba ɗaya sai ta tartik kirki shi ba wai saboda wai uban yana wani sabo yana ba daidai ba duk wani kirkin shi sai tattara dinga jan haushin uba shi bai mushi ba saboda kaza ai malalaci an yi an yi ai baba an mushi ai ka biya mun kai na kanka kai kuma da ya karar da kudin shi ba a kanka tun kanka zo duniya ihsanin shi ne yasa karman mahaifiya da sadaki da komi shine tushen arziki in kashin arziki ne shine kashin arziki ka gani ka ce kuma shi da yayi wannan aikin duka ya je armo ma'aihiya ɗau nauyi duk kudin shi ya ƙare a kanka ba ya bakin cin komi gare shi ya maka balle wanda za ka ɗayin ma na farkin ci uwa ne suka biya ka ga uba yana ɗan tare ya zuba ma miliyan ashirin miliyan ka za je in ɗiya ce ta caccaga ta duk samun shi ya ƙare a kansu kuma sai a ce in an biya shi ba a yi bana kai in an biya shi ba a yi kaza in an biya shi wa ne a dinga kawo su shari ko an ya samu jarrabawa na ribata shekar ko yana cire kale-kale kasuwancin mutum ba wani imani ya ratsa shi da wani karasa aiki to ya dinga tunanin wancan kudin da ya dauka na ƙarshe irin miliyan sharikin nan kenan zai ya za a iya same ta bugu ɗaya kenan dole ya kama irin su kale-kale to shi ne ya sai a yi ta zuwa ganin saboda wai ya bugo ta miliyan ashirin in ma wasu suna mai gani-gani da su raina sai dinga kuma akwai lokaci zarawa ka gani to irin wannan baka ce ba sai dai ka dinga kulawa wani dinki ne da abubuwan bukata ne sai ka dinga yi mushi abubuwan bukata sannan ka bashi kudin zai karar da su a wannan aikin banza da wani ana abdullahi bin umar radiyallahu anhu ma annahu shahida inda marwan li bani suhaib anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata suhaiban baytaini wa hujratan faqada marwan bi shahadatihi lahu daga abdullahi ibn umar annahu shahida inda marwan abdullahi ibn umar ya tsaya shaida a wajen marwan ya tsayi shaida gun marwan cewa annahu shahida inda marwan libani suhaib gadiyan suhaib bin sinan arumi ana ce mai arumi saboda suru ba asalin nasabar shirumi ba ne riba ce shi ne suka yi su ruma sai kuma aka kulkuto shi to shi ne ake ci arumi annar zuwa sa'ata suhaibar baitaini annar sassalam ya ma suhaibu kyautar gida biyu wa hujjaratan da daki faƙada marwanin shahadatu hilau marwanin sai ya yi hukumci da shaida wadda ablabin umar ya tsaya shaida wanda yake nuna ɓangaren abin da ya shahi alhibatu kyauta ɓangaren kyauta kenan akwai buƙatar a samu wanda yake shaida wanda zai shaida cewa lallewa ne ya ba da kaza tun an samu shaida e gidan wannan wane ya bani shi sai ga shaida wannan shi kenan shi ma ya bani wannan ya bani kenan annahu shahid inda marwan li bani suhaibin anna sur'ata suhaiban baitaini wa hujratan faqada marwan bi shahadati law marwan sai hukunci da wannan shaida da aka bada wannan shi ma yana nuni a bisa cewa imam al-bukhari ya maimaita shi babu la'ilil adam an yarda fihi batun sadaka baya halitta mutun ya dawo ga kyautar da yayi ko kuma sadakar da ya zamanto ya bayar da ita matkar din ta tabbata ta shiga hannu wannan yana nuna karamci na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da irin karamci da gata wanda za a yi ma mutum babu kamar irin gata na musulun gidan zama duk wanda ka yi ƙoƙarin samar mushi da gida na zama kyauta to har bashi ba za su manta wani shi ya ba wani wannan gidan irin kyautar da za ka zata ke da wahala dan uwa uwa ne uba daya wancan yana da gida ɗari ko gida hamsin ko kare kaza amma dan bakin ciki ya ɗauka ya ba ɗan uwan shi kyauta ba zai ya ɗauka ya ba shi kyauta ba zai fushi ana zuwa da yawon yawon shi kenan sai ka ga an tattara ɗaya an kore su mutum ya shekara talatin cikin gida ana da gidan shi kawai sai ka gashi da yaran tattara an kada shi ko shi to kaga wannan iya daga kyautannin da tana da karamci a cikin tana da karamci so da yawa za ka ga mukan fahimtar wai kamar bangaren sarkatun shari'a ya yi tsuke shi yasa za ka ga irin wannan bai da yawa gidan ku na gado melehi in ka sayi gida ka ba magada ka ce kuma ka ba su shi maka melehi Allah ya wadata ka kai ka cire kudin nawa ne gidan nan miliyan 20 sai ka ce ga miliyan 20 kuma gidan na ba fami doma ne kikenan ka gani ko kuma misali ka sai gidan wakafi zamna a matsayin kaza ko ku da kaza babu ma qila fil umra wa ruqba babu wannan babe ne ya zo a nuska ta asili da kuma karima da bismillah a tsakanin wannan asali na sayo da jami babu maƙila fil umra wa rukba baban da ya zo dangane da bayanin abin da aka faɗi akan al'umra da kuma al-rukba abin da ake ce ma al'umra mafuz ne daga al'umru al-rukba shi ma mustaqqun ne daga kenan al-muraqaba umra shine ka ba mutum an yi wutar rajulun dara mutum ya bayar da gida wai kula ya ce a amartuka iyawa na rayar da kai a gidan ai a bahatu halaka na halitta ma zama muddata umrika ka gani ko kuma ya ce mushi umri muddata umri ko kuma kene ya ce a tsaye tuka za muddata umri ko muddata umrika ko laka wani aqibika wannan fuskoki guda uku fuska guda biyu duka kamar da shi fuska ta farko mutum ya ce wa ne na rayar da kai wannan gidan ka zaune shi kai da iyayenka to wannan gidan ya nuna ya baka wasu ta'amara kun fiha kaga wasu ta'amara kun fiha Allah ya rayar da ku cikin ta cikin ƙasa to mun zai ce na wane na rayar da kai a wannan gida ka zaune shi da kai da bayan to in ka mutu ko ya mutu in ya mutu magadan shi shi ne nashi ne shi da magadan sai su raba mallake shi ko kuma ya ce wa ne na rayar da kai ka zaune gidan shi ma nan gurin in ya mutu magada za su sai ce na zauna gidan nan iya rayuwa ta iya rayuwa ta ni da na sakawa to yanzu da na mutu gidan ya dawo mallakin magada amma na cewa ne zaune gidan nan iya rayuwa ta to yanzu in babu kai na magadanka wane ka zaune gidan nan kai da bayanka na kare da magana wancan huskokin guda biyu na kare kai da magana huskan nan guda daya kenan nawa ne kaga irin wannan ana yi wani ga gida can kauje zauna yaro da waka ka fa ba shi kaga ne wani je zaune gidan can kai da baya ka shi ma ka ba shi wani je ka zauna gidan nan har zuwa lokacin da ta Allah za ta yi halinta in na mutu ka san masu kuɗi ba su ya in na mutu mutum ba ya ce aiwa kayan mata ya ce wa na sanda har su ya mutu na ta kan mutum ya tara abin da zai ce aiwa san mutuwa da mai kuɗi da mai mulki duk da kowa zai san mutuwa kudin da wanda da zai tafi rona minu bai da wani mulafi sai dai an gani to amma dai wanda ya tara wani abu ya yi nesa duk da shi ma talakan yana sa rai yana ga gaba za a ji daɗi yau shi za a girbe shi Allah cika wanda imani to wannan duka fuskar irin wannan abin a zamantakewa muna yin shi kuma muka yin shi a zamantakewa kuma daga ƙarshe sai kaga an zo ana targima an zo ana tarjiki to sai mun koma yaren musulunci shikenan sai a samu mahutar abu an jabi radiyallahu ta'ala anhu qala qadar nabi sallallahu bil umra annab sa ya hukunci da umra anna liman wufi batala cewa wata wanda aka baci na ce na zaune gidan nan kai da iyalanka liman wufi batilau ta wanda aka baci kenan wanda za a ce zaune gidan nan iya rayuwarka zaune gidan nan kai da baya ka liman wufi batilau amma wanda ne kaidi to amma muslimun ala shuruti na ce ne ga gidan nan zamna matakar ina raye ka ci gaba da zama in kuma babu ni ke na magada to al muslimun ala shuruti saboda haka da zarar na mutu sai ka maido ma magada ka musu babu listi'ara lil arus inda albina'i wannan babu zai bayyana mana halaccin aro isti'ara aran kalil arus ga amarya inda albina'i lokacin tare abin da yasa ka amarya tare ake ce mai albina'u saboda a asali da in an yi aure dole ne sukan gina sabon tanti kamar inda za a sa amarya to sabon daki ne ake shi yasa yake ce albina'u tarewa babu istihara lil arus inda albina halaccin amarya ta arkaya lokacin tarewa ana aisha radiyallahu anha annahu annahu dakhala alaiha aymanu wa alaiha dir'u qit wa alaiha dir'u qitrin wa fi ru'atin min qutrin thamanuhu khamsata dirai fa qalat irfa rasaka ila jariyati undur ilaiha fa inna tuzha an talbasahu fil bayt wa qad kana li min hunna dir'un ala hadi rasulullah sallallahu alaihi wasallam فما كانت امرأة تقيد بالمدينة إلا أرسلت إليه تستغيره عائشة أنه دخل عليها أيمن أيمن يشق وجه عائشة وعليها درء قطر تارن إتا وعليها أوجنت درء داكوي وتريقا قطر riga wadda take kiturin wadda take mai tauri ko mai gautsi wa bi ruwa ta min kutani wata riga ta auduga samanin khamsata da bai kudin wannan riga dirhami biyar ne faqalat sai ta ci irfara saka ila jariyati daga kanka ka kalli wannan kuyan gata unzur ilaiha dubata fa ina tuzha wai tana kin kasawa tana nuna kyamar tana nuna kin kasawa an talbasahu fil bait ta sa wannan riga a cikin gida wai ta gani take kin kasawa ne ta sa wannan riga a gida wa ƙarƙana limin hunna dirku kuma daga irin saƙar wannan kayan a can baya shekarun baya ina da al'adar sun lokacin nan sosai na rayu ina da wata riga irin wannan fa ma gane tsumaratun tuƙayyanu babu wata matar da za a ma kwalliya a kai ta gidan mijinta bil madina illa arsalat ilayya tasairu sai ta aiko ta ce ara mata wannan riga amma ji yanzu ita wannan kuyangai ita yanzu haƙƙin kasa take tana nuna girman ka a ce ta sa wannan kamar ta yi ƙarfin rigai ta ce domin lokacin maza da sassala wannan rigar ina da irin ta kwaya ɗaya a madina duk macen da za a kai gidan mijinta sai an turo an aro wannan riga ɗin saboda ta zama riga ado ce kaga ai kamar ya duka ya ce kayan da da aka yi su ba yanzu kasa zai zama a dole saboda an wuce matakai da yawa kaga an wuce matakai da yawa to amma kuma kaga yawanci ba mu godiyar Allah kaga irin da kayan da can da za a dauko a zan da wasu yanzu laftin shakki ne mulki kaga wasu shin wada shakki yanzu kasa sama ya za a bane duk da shin wada shakki wasu na abin nan amma a da kuma su ne na masu kuɗi na kasaita kaga dai an wuce wannan matakai wannan hadisi abin da yake nuna mana halaccin aran kaya ba laifi bane irin tsari da zaka ga ake na zamani za ka yi amarya a ruwa suka kawai dai abin da ba a so a tashabbu bi malami cika baki da abin da ba a baka amma dan akwai haya ta zinariya haya ta wasu kaya tsadaddu amarya za a kai ta tarewa sai a ji a ɗauko hayar waɗancan kaya a sa su don a ci biki wannan kenan ba laifi bane ba dan mace ta yi kwalliya da wannan wannan ko kuma a ara an ce ara ba laifi bane kaga an guna na da wannan rigar ta angwanci ai hayar ta ake dauka ita mai hulan mai hulan nan kaga an goye da ta maka yana fadi an goye da ta maka yana fadi ba ai da ta maka yana fadi da an zama ga shi na shi ne fitace ya tsaka da kaga za a ba da shi kagu da a aro ta a ɗauko haya a ba da mana a wuni da ita to wannan ya halitta da an yi wanda misali an ko amarya an aro wannan ya nuna irin yadda allah subhanahu wata'ala yake ni'ima ga bayan shi kuma yake ni'ima ga bayan shi kaga yadda ake wucewa matakai-matakai a rayuwa a rayuwa wannan duka abin da yin gode ma Allah a ce kaga tsanani baya kuma kaga wadata in baka gode ma ba Allah zai gode kaga kai wata rayuwar da take tsaka mai wuya rayuwa ta wahala rayuwa ta hannu baka hannu ƙwarya wasu uwayen namu sun mutu a wancan lokacin su ba su waje daɗin ba sun mutu a wahalan wannan nama daga sallah ya sallah shinkafa kuma shinkafa da miya ta gwamnati mai daɗin haɗe babu wazan in ba ɗan bariki ba babba ta coyi sai wanda yake nan abin wasu haka nan suka mutu ba su kushe da shinkafa ba billahi kaga dai amma abin dariya ne ko wannan dai shinkafa da mu kaga yau mun tsane ta to wanda suka mutu su ba su kushe da ita ba inda za a ce musu shinkafa za ta zama kamar hatsi za su kawai za su san ba ma zai yi ba maka ba ma zai yi ba balle su makaroni wani malami ya ce da suka zo garin su ci suke hanji ci an ba su maka ci suke hanji to kaga abin ya zama gashi nan wanzu wanzu eh to kaga ai ba a mazanca a ƙauyuka haka ne ka gani ko? ana rarraba ta su kamar da nihin irin na raba nan dai a waiwai a amina da ake zuba tun da an yi dole ya ana zuzzuba miyar ga ta wani ka biya ce kai an zuwa an baka ne mahaifin ce kakka ɗauka wani abu mai da ba ci ba za ka iya ba miya kakka ce wata miya ce ka bewan ma ka bushe ake ce mata wani ita wa ka bewan ba mai kyan bace ba mai tsaron nan ce rubuta ma za a yi ta wani ili ita ba wai wani kayan daɗi ba ne ba za a yi kawai haka hakan ta ce amma ana wa wasu ana karkasawa ana abin nan. na na da yake barin shi da shi kashi irin da ya rufe da shi ta yi ta an ta yi ka da yi mushi ne shi ta yi wai da a ba alfahari gaskiya ne gaskiya ne to kaga irin wannan rayuwa duk sai al'umma ta yi ta kuma sai aka zo da wadata to kaga sai a gode ma Allah in mata ne duk wannan ƙaryar da aka ɗauko matan talaka ma baka same ta wani kwamfule ƙasa da goma kai don tsiyar ma da suka sabga ce za a yi mace ta sama kayan da sun wuce kwamfulilikan suna da a rana ɗewa ana sabga in kuwa ka ce ma inifar da kowa haka za ka ga za su yi ta yi kuma akwai atambobin da sun wuce matakin su wanda da kuma su amma yanzu ta an wuce watan ka ba ta ma kama rena ta ka ce ma ta sa wannan ita ai ko goyon ɗanta ba ta yi ba da wannan a tafaɗi ka gani kuma ba godiya ka gani wanda zanen nan gamin hannu da yanzu tela wani tela ne masu gamin hannu ma yanzu ba tsayin tela to gamin hannun nan to an gama cinye an kashe shi sai a zo a keta tsakiyar sai a kama bakin nan da nan sai a gani kuma sai a kora a ci gaba a tawon shekara goma a shekara goma a tawon da ita aka santa kuma har yanzu ita ce in aka zo ma gidan buki an san wancan mai adiko kala kaza da a tawon kaza eh kayan ta ne wanda an san na
amma kayan da ka bashi gaskiya kai ne baka dauke shi ba amma sai za a yi biki za ka sai za a biki da wannan haka yi wannan haka yi so inda ya kauye ne za ka aika mu za ka sha mamaki za su adana daga sallah ya sallan hula ce kai ka gama da ita ko za ka sha mamaki sai shekara uku ka ta yi kaga kawai ya sayo ta ita ce ko zai ta yi na to ka gani to ka gani ko to wannan tufafi anan sai ce man ka sa musliman ka sa wallahu min hulal janna wanda ya tufatar da musulmi Allah zai tufatar da shi kwal- kayan kwalliya na aljanna tufatar da musulmi kare ka kwamfule daya a wata waya ka sa wala min sundus janna kwamfule daya kawai ka dauka kawai kayan da mu yawanci ma wani sai ka ga wai shi ya dauka wai bada ne ke ga aiki kayan suna tare a'a ya dauka ne a wanke bada shine kawai aiki sai bar su yi har su lalace ka gani wani ma kaga an tattara a shara an zuba ba an ka zuba da a shara alhali inda za a wanke ta in ka ba wani kaga farin cikin da zai Allah ya ga ko farin cikin nan da zai ka sha mu musamman a sallah su a sallah za su sa suna na kawai aidiyawa waɗanda rayuwar in aka ɗan yi noman wannan kaɗan dama ba wani aiki ba suke ba ta sana'a ba suke kuma a sallah dama ba kayan ba za a ɗinka kuma da yake ba wani wannan ba suke da ragar kansu suke zama da ragar kansu da wato ba ne ba daga zuwa sabga ne zuwa sabga ka gani saboda haka sai a nan to irin wannan kaga yana da kyau yana daga godiyar ni'imar Allah a dinga tattara irin wannan ana ba su in ka je za ka sha mamaki ƙananan yara ka ga yara kaya kai kusan tsirara ma yara suke kusan tsirara ma yara suke wata riga wadda kawai za ka zo ta kama an ɗan tsaganan ne irin na dare an ɗan ya kawai in ana sanyi ga kawai yaro ga shi nan wurin ya zo ta ƙetare kawai da layin shi da abin da ɗin shi da wata to irin wannan yaran ka ba su kayan murnar da za su yi da wani ciki za ka sha mamaki ka gani baka je Khalid Rashid ba a Daila Afrikiya yace sun zo ne kawai da kauka na Afirka ya ga yara guda biyu ɗaya da wando ɗaya ba wando ya ce wannan wa aka ce baki-baki ne suke na wandan daya wandan daya wanda ya sa aka samu wasu awoyi sai a fita shi wancan sa gaga irin na abin ko kuma ko irin wannan kayan koshawa irin yan dala ashirin ɗin nan ƙarshen wanda an zazzaɓe a gari kasu dala ashirin ko dala goma kowane kasa ya ɗan kayan na dala ashirin dala kaji aka maka ɗan gwanjonsu riga da wani kwamfure dala hamsin duk aka za su sai dama wanda an zaɓa nan ƙarshe sai ci shekara ɗaya biyu za ta tara ma kwamfure dala hamsin in kasa ya ka kai ƙauye karar da bama a ɗaya shan ka je ka sa musu farin cikin nan ka gani kwamfure goma duka na mai kayan jika biyu da rabi ka je ka raba ka sha mamaki ka gani Ima, in ka sayi irin wannan da'awa ita abu ne mai sauki. Yanzu ka sayi wannan da ya halawa ka kaje ka kauye, kake ɗan tara su kana koya musu alhamdu. Da ya alewan nan kana ba su, ka ɗan rarraba musu kani, ka koya musu alhamdu. Ka ce duk wanda ya in na zo ya muni mai kyau ba, ko da ya lasu bi ka irin ta tsarin ma. Ya ɗan iya nan ka ba shi ya karanta, ana jin shi ana jin daɗi. Ka ba shi ɗan alewan na yau, alewa ina zai sami ka. yaran kawai kawai shi aliyu baka taimake su wadan Allah sai ai ka taimake al'umman manzara su sai ko awa abu ne mai sauki a duniya babu fadlil maniha wannan babu zai bayyana mana fadalar da take tattare da baba ba da kawo na dabba mutum ya tatsa saboda yadda madara kaga tana tsaya a matsayin abinci da kuma abin sha kai ne kake da dabbobi sai ka ɗauki dabba guda ɗaya ka ba wani amshuwa na ka dinga ba ta abinci kana tatsa madara kaga mallakin ka ce kuma dan ya samu madara dole ba ta abinci ba ya bari ba ta tagayyara عن انس رضي الله تعالى عنه قال لما قدم المهاجرون المدينه من مكه لوكacin da muhajirun suka zo madina daga makka walaysa bi aidihim babu a hannayensu bai zaman to ba suna da wani abu a hannunsu wa kanat al ansaru alil ard wal aqar ansar kuma ma'abuta garake ne da kuma hilaye fa qasamahum al ansaru sai ansar suka kasa su ala an yutuhum thimar amwalihim kull an akan cewa duk shekara za su dinga ba su kasan 'ya'yan itace wai ka fuhumul amana su kuma za su isar musu aiki wal mu'na da kuma ɗawainiya talamu sai in ba ka amshi garkan nan ka kama aiki ka isar min da kaza da wannan ɗinta sai mu raba wa kanat ummuhu ummu anas mahiyar anas ummu sulaim kanat ummu abdullahi ibn abi talib ta kasance ita ummu sulaim ita ce ma'ayyar abdullahi ɗan abu talha ɗan uwanwa anas kenan wanda yake kenan ɗan uwan anas ɓangaren ma'ayya ɓangaren ma'ayya tun da umu abdullahi bane abu talha kaga abu talha mijinta na biyu bayan ma'ayyin ma anas malikiya bakana taqat ummu anas ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ita mahayyar anas bayan ta yi kyautar anas ga manzon sallallahu ka leka kyauta ta mutanen madina can wani ya ba da garka wani ya ba da kaza ita kuma ɗungurungun ɗan da take ji ɗan ta ɗauko ta ba a nan sassanin shi gaba ɗaya to ba a tsaya ba nan ha bayan nan ta gama mai da wata garka kuma wanne yana nuna ma yanda kina ansaru matan ma suke da jajirce a kawai a ta tun ma nasu rasula sassai idakan ta ba shi waɗansu kuwaye na dabinai laha fata wannan nabi sassa ummu aiman annabi sassan shi kuma sai ba ummu aiman barkatul habashiyya shi kuma sai ya fara ita ummu sulaim sai ta ba maza da sassan wasu uwayen da biye bayan ta mishi kyauta anas sai ta ce kuma ga waɗannan annabi sassan shi kuma sai ba ummu aiman waɗannan a irin wancan tsarin da suke amshi kenan ka noma kai ma saboda haka sai ya ba ummu aiman kare ka kaga kulawa da zumunci da dangi irin wannan abin da kake ga taharu taharu shi ke jayo kawai ya za a yi irko ka wadda kun ci abinci kwano ɗaya tare da ita an rene ku gida ɗaya kuka zauna a muku sutura ɗaya tare ba mamaki ma ita ce ta rene ka kawai ka kudince ka koma daga kai sai iyalanka tana can tana wahala iyanta suna tangalili suna talla in an yi magana ka ce ai da ubansu mu za mu musu ubansu aikin me yake ai da wajen uban shi mu bangaren zumunci to shi zumuncin kawai ya kai ta a magana ba kage kage wannan kuskuren ma muna yin shi sai kaga mutum yar koshi tana can tana cin bakar wahala kuma shi yana da wadata in namiji ne wani yakan zanwa ya dan tutse dan ka azage shi ma dinda namiji amma ita dinda cikin gida kake ai ba san ba yar uwa arjuwa ne ci wata kuma sabga shi ma ba ta samun zuwa tun da to kin je sabga mai kuɗi ke ba sutura kirki ki shiga kina raɓa-raɓa kamar almajiran kina da zuciya ba ke yi ba tun da da zarar ta zo ma wani sutura kirki kina raɓa-raɓa shi a gani mata suna ana cuna ki ana nuna wannan duk irin kuskuren mu ne za ka ga mafi yawa wanda sai ka tuna asali ya alaƙa ta da wani a nan sassa sai ba umu aiman ita ma don ta samu rufin asiri kagin melehin kawa da wani gida wancan kelin da amsa kudin haya wannan gida sau da lamari na rayuwa mu mun shiga sha'ani ba mun kula da kaza wancan ga kaza wannan kula da shi wancan ga kaza shi ne fa zumunci kuma shi ne abin da za ka iya ma naka musamman akwai waɗanda su suna jira inda inda uwaye suke sa su suna yi to shi da ma jira ke kawo ƙarshen abin da uwaye wannan sun mutu ya ke dama ce kawai lokaci akwai lokaci yana zuwa lokaci yana zuwa wai lokaci yana zuwa uwayen in sun mutu kenan ki gane kuskuren ki daga an kare kaje ce kenan za ki zama ki daga nan kuma shi kenan masu sashi masu tilasta shi babu su bai kallon Allah in ku har a lokacin ma uwayen suna da rai ba Allah ba kake kallo kana kallo wani abu ne to ai baka da lada saboda haka fa tsawon da bisa sauran mu aiman maulatu kai hatta kai yanda zaka ga da kai waɗanda wanda zaka samu suka ma barin ƴan uwansu mata su tagayyara su shiga wani hali na lalaci kuma ba komai bane ya jawo kawai talauci wala Allah sun rabu da mijinta ga yara tana kallon su ba su samun abinci ba su samun kaza ba ta da hanyar samu dole ta yi tunanin ya za ta yi karfa mafiyanta asiri ba mamaki babansu ya rasu an yi kaza shi kenan shi ba ta zama na ba gidan shi can tana wani guri sai ya sati biyu ta kiraye shi yana tsoki ya dan ba ta wani abu ai har in dole tana da zuciya sai ta kare shi ka gwamnan duka kuskure idan kalla fata wani ne ummu aimar maulatahu wadda take a baiwar shi ummu usama ta bin zaid wadda ita wannan ummu aimar annabi sai ya gashe ta sannan kuma ta yi renon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi renon manzo tana daga waɗanda suke renon manzo sallallahu alaihi wasallam kuma nan sassan ya gaje ta ita ce matar zaidu mahaifiyar usama ta bin zaid kaga akwai yan uwantaka da kuma abin irin wannan haka annabi sassa ya gadan ma sahabbai abdullahi ibn umar kowane lokaci asare cikin sahih bukhari ana tayi a cikin tawaga kawai sai suka game da ayari na wasu mutanen kauye a cikin zuwa abdullahi ibn umar sai dan kai wani mutum kauye sai aka ya ce kamar na san ka ko ne ce kware amma babanka abokin ma'ahina ne umar ya ce kware kware to abdullahi ibn umar ya sabka ya bashi jakke ya bashi rawani to wannan mutanen ƙauye ɗan kaɗan ma ka ba shi su godiya suke suna jin daɗi ka haɗa mushi haka ka gani ya ce baban shi aminin babana ne yana daga biyayyar uwaye bayan babu su sadar da zumunci masoyin babu akwai da shi aminan ma'aikin shi ma aka ce babu ma'aikin ya ƙare su daga nan an ƙare alherin su dama ba zai wannan yanzu ba zai aminan uwan shi aminan kawai an ƙare shi yanzu kawai ɓangaren sai ya ce to kawai an ƙare akwai wanda ƙauyensu ne zai ce shi ke nan kudin da an ƙare kuma shi ke nan dama shi yanzu kuma allah ɗauke shi shi ke nan kowa ya shaɗe shi kaga wannan duka wannan duka ba musulunci ba ƙara yana subin malika radiyallahu ta'ala ne faran ma faraka nabi sassara min katili ahli khaiba da nausa sai ida kashewa ya kar mutanen khaibar fansarfa ilil madina bayan an yi fatahu khaibar shekara ta bakwai fansarfa ilil madina sai ya dawo madina to a lokacin raddar muhajirun ilil ansari mana'iha ansari ya suka dinga maida ma a muhajirun ya suka dinga maida ma mi ansar wancan karo da suka basu allati kanu manahum min samari tun da yanzu an samu fatahu khair an samu goriki to duk wanda da ka bashi ya dinga noma yana amfanuwa da wannan ƴaƴan wani sai ce to ga abin ka tunda ni ma Allah wadata ga abin ka ni ma Allah wadata wanda mu yawanci in ka ba wani yayi nashi nawa ne za a bashi gona a rufa mai asiri bashi da gona shi mutum ya gada yana gari gonakin suna da yawa ce tuwa da tunda mu a fanni muke wannan gona da gano mata maganin zuwa abin to zai ta fama in ba sa ba yayin da ya kashe wancan dan saboda ya zama wani in kuma ya mutu ya ba tambaya zuwa wanda ya ce bane ina kai ina tambaya an yi ba da duk bala'in da zai su kawai shi abin da zai kalla kuma ai kai kawai a gari kace kana da wadata ne ai kun ji kallon wannan kai da kace birni zuwa ba su yi shekara wani a yi maka samu da duk wannan amin wannan karamin aikin su wannan karamin aikin su min tsamarin farar da nabi sassa ila ummi idakan sai annabi sallallahu alaihi farar da nabi sallallahu alaihi wasallam ila ummi idakan sai annabi sai mai da ma ummu ayman wadansu wadansu kenan uwayen dabina wa qarsa ummu ayman makana hunna min hayati farar da nabi sallallahu ila ummi idakan sai annabi sai mai da ma ummu anas ummu ayman ummu sulaim wancan uwayen dabina tunda ummu sulaim da ta bashi sai bawa ummu ayman to tun da an samu wannan wadata sai annabsa sai amso na bangaren ummu aiman kare ka sai mai da ummu sulaim abanta to amma haka yabar ummu aiman sai ya ba ta linkin waɗancan sai ba ta linkin wanda ya amsa a wajenta idan na tana tunanin shi ke nan kare sai aka ba ta linki kawai ita ma take cikin wata kuma mata tausayi gare su inda ɗan uwa ka kalla haka da karamci da mata in dan uwansa ya samu kare arziki ko bai musu komi ta wani ma wata adashen ta yi in adashe take kullum zubin mara da kullum ita dai shi ya yi kuɗin saukan faru kullum yadda ta tara ta bashi dan wanta ya kudi in danta ne ke da sai tayin da zai ta sa ya mushi to in ka gina ta ka ba ta nata suka yi ai kaga nata namu ka gani wannan duka kuskure ne yana da kyau mu dinga kula da janibin yan uwan mu mata an abla bin amr bin al-as radiyallahu ta'ala anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam 40 khasla tadodi guda 40 dabi'u guda 40 daga dabi'u na musulunci ala wanda mafi girmansu manihatul anzi ba da karo wanda yake na akuya ma min amilin ya'mal bi khasla minha babu wani mai aikin da zai aiki da wata tabi'a daga ciki raja'a thawabiha saboda yana kaunar ladan gurin Allah wa tasdiqa maw'udiha da kuma gaskata alƙawarin illa da khalawallahu biha aljanna face sai Allah ya shigar da shi aljanna musabbabin wannan abin waɗannan ɗabi'o'in aka ce ɗabi'u ne guda arba'in wanda ya girma a ciki ka ɗauki akuya ba ya ɗai ka ba mutum kawo wanda zai gani ita ce ta sau sauran hudu suka yi wani wai mafi girman a ciki wannan mafi girman ka ne ga fadalar musulunci aljanna kusa zage to zo nan ko da ma ba mu ɗauka akuya kamar a zage ko da ko ba ka ɗau akuya ka bada ba akwai abin da ya kai shi na sauki an zo misali lokacin kaka ne hatsi yana da masara tana haka ka samu ka saya mana wasu bakuna da an kwan biyu ana ɗan lokacin wahala tanka-tanka ‘yan ƙauyen kula wanda suke wannan kafarsu ko bari za ka dole hede masu kuɗi sai lokaci ya tsada in ka sayi wasu ‘yan bakunan da an zo azumi hatsin ya tashi da an zo masara ta tashi a lokacin kaga duk wanda ka ɗauki misali kuɗi ka ba shi yaya kaga za a ji ma'ana to kar ka manta a ƙofar aljanna daga kwai ƙofa ta musamman ita wannan ƙofa ta ma an faƙa zaujiri ce wanda ya ciyar da ma'aurata biyu to balle ma'aurata har da biya sai ka ringa ciyar da su kaka wannan duka iri-irin waɗannan ababe ya kamata mu dinga ribata su ka saya in so samu ne a nika a gyara ka dinga ba da kare a nika a gyara ka bi danginka ɗan uwanka ma'abuta na zumunci makwabta a dinga wasu ka sai abu a yana da rika kabin karar to ya za su ji a jiki su makwabta ya ‘yan uwa za su ji ya abokanan zama za su ji to ire-iren waɗannan su ne halayen da suka dinga jazar da kauna tsakanin al'umma ta musulmi ita kauna akwai dawa'il muhabba akwai abin da yake shayowa kaunar da abin da kin shuna akwai kuma abin da yake jazar kiyayya ce za ga musulunci shar'anta zakka musulun saboda iri-irin waɗannan taimakeke ne yawo shuna amma duk inda gaji mutum ɗan uwan shi tana ce ai kaza ai wane ne to kaga da kai matsala a ƙa'ida ya kamata ka leƙa ba ka iya gaba ɗaya ba to amma ko yaya ake lalle lalle a san yadda za a yi ya zama suna ƙaruwa da wasu ababe wanda suke na kirkinka da kuma kyautata wannan imamun bukhari ya maimaita shi a zakka babu ala kulli muslimin sadaqa a da babu kulli ma'rufin sadaqa wanda daga ciki akwai waɗannan fasala da lokaci insha Allah ta sai mu tsaya Allah ya ba mu iko aiki da abubuwan da muka karanta ya rabbal alamin Allah subhanahu wataala ya tabbatar imani cikin zakatun mai kwantar da mushi yawatar da muka farce da fasikanci da dukkanin safa Allah wanda suke halin da ruwa Allah ya yi da mu abin da ya kunci ga al'umma musulmi Allah subhanahu wa ta'ala iya mata wanda ba su da lafiya cikin Allah subhanahu wa ta'ala ya arzuta mu da lafiya Allah ba mu amfanuwa da kuma rabbul alamin Allah arzuta mu da aminci da zaman lafiya ya amantar da mu cikin dukkanin al'amuran ya rabbul alamin Allah ya tabbatar mana aminci ya mana albarka duk abin da Allah ya saka mu kasashen musulmi su da Allah ya dawo musu da aminci da zaman lafiya hada kawar musu falastin allah taimake su da dukkanin inda musulmi suke cin halin kunci da tsoro da barazana allah ya amintar da bayan shi a rabbul alamin اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى محمد وعلى ال محمد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال محمد ربنا ظلمنا انفسنا وان كنا نتمنى من الخاسرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك